لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون موضوع خطبة اليوم اترك أثرا قبل الرحيل أيها الناس إن من أعظم الأعمال أجرا وأكثرها مرضاة لله عز وجل تلك الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين وذلك لأن نفعها وأجرها وثوابها لا يقتصر على العامل وحده بل يمتد إلى غيره من الناس حتى الحيوان فيكون النفع عاما للجميع ومن أعظم الأعمال الصالحة نفعا تلك التي يأتيك أجرها وأنت في قبرك وحيدا فريدا ولذا يجدر بالمسلم أن يسعى جائدا لترك أثر قبل رحيله من هذه الدنيا ينتفع به الناس من بعده وينتفع به هو في قبره وآخرته وصدق الله عز وجل في قوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس أنفعهم للناس كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الناس أنفعهم للناس يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه وقال الحسن رحمه الله لقضاء حاجة أخي لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر وسئل الشيخ ابن أثيمين رحمه الله هل يجوز للمعتكف الاتصال؟ بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين قال نعم يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج المسلمين يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفأ به أو ولد صالح يدعو له ومن أمثلة الأعمال المتعدية الدعوة إلى الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما بعثه إلى خيبر فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ثانيا قضاء حوائج الناس وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يترك صيام النافلة في بعض الأيام ويقول إنه يضعف عن القيام بحوائج الناس ومن المصائب إن ومن الوصب ومن المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس لهم في حوائجهم يقول بعض السلف ما أصبحت وليس على بابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب عباد الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم على رسوله وحبيبه حيث قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وردنا إلى دينك ور- مر- مردا جميلا اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا يا أرحم الراحمين اللهم رد الأمن والأمان في بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بايا حكا يمقوى مسلمي خطبر مؤونا الجمعة تنا بياني أكن أترك أثرا قبل الرحيل a matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙari ka bar wani alama da waɗanda za su zo a baya za su tuna cewa an taɓa yinka wani mawaƙi na cewa watan sanar ahibbatu ba da ashirin ya ce da sannu masoyanmu na kusa matanmu 'ya'yanmu za su manta da mu bayan kwana goma da mutuwarmu kuma wallahi gaskiya ne bakin cikin da za ka ga wani yana yi in an masa mutuwa ko ma'aifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ba za ka ɗauka zai sake dariya a rayuwarsa ba amma in an yi gobe jibi in ka gana dariya ba za ka ɗauka shi ne jiya yake kuka kamar zai mutu ba ya gagare ci abinci saboda bakin ciki da damuwa za ka ga mace yadda take damuwa da mijinta yadda take son shi yadda take ƙaunarsa wallahi ba za ka ɗauka za ta iya rayuwa da wani namiji ba bayan mijinta ya bar duniya amma abin mamaki za ka same ta kwanaki ba su ƙare ba tana fatawa game da manema da suke zuwa neman aurenta ba ta fita a ita ka ba za ka yi mamaki to yana gwada muku gaskiyar maganarsa watan sanar ahibbatu ba da ashirin duk yadda mutum yake son ka in ka mutu zai yi dariya akwai ran da zai yi dariya kwanaki ne takaitattu zai yi farin ciki rayuwarsa zai dawo yadda yake bayan bakin ciki na mutuwarka to amma me za ka bari wadda suka zo a bayanka za su tuna cewa an taɓa yinka hatta yara ƙananu a yau suna iya gane malam jafar da muryarsa ba haife su ba lokacin da ya mutu za su ga wani su ce mala albani zariya ba su san shi ba ba su nan lokacin da ya mutu amma dai ya yi wani abin da za a tuna cewa an yi shi za a ce allah gafarta masa dubban al'umma suna nema musu gafaran allah a kullum don ba radda gari zai waye wani bai kunna wa'azinsu ya ji ba yana gwada cewa sun bar wani abin da waɗanda suka zo a bayansu za su tuna cewa an taɓa yinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin tirmidhi wadda al'imamul albani inganta wannan hadith nabi ya gaya ma al'ummarsa cewa shekarun da allah ya ɗiba musu bayi da yawa wannan yasa aikinmu na alkhairi ba zai zama na da yawa ba saɓanin waɗanda suka wuce a bayanmu mutum zai shekara ɗari zai shekara sama da ɗari annabi ya ce amma al'ummarsa 60 zuwa 70 Allah ya ɗiba musu annabi ya ce kuma kaɗan ne za su wuce wannan shekarar ko ka wuce da maganin hawan jini za ka ƙarasa tsawon rayuwarka yau kafa na ciwo wabi ciwon ido wabi ciwon gaba a kunnen iska ka ce a kashe haka dai za ka ƙarasa rayuwar babu daɗi a zo da wannan ka ce likita ya ana a ce a zo da wannan ka ce shi ma ban da shi ga shi dai baka mutu ba amma rayuwar ba ta da daɗi to wannan yasa Allah maɗaukakin sarki saboda rahamarsa ya shar'anta ma al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayyuka da za su tsawaita rayuwarsu da ayyukansu ko da bayan sun mutu wani zai ɗibi shekaru kaɗan dubi irin su imamun nawawi rahimahullah shekarun da suka yi a duniya bayi da yawa amma dubi abin da suka bari a bayansu allah ya tsawaita mene rayuwarsu ta hanyar barin ambatonsu a cikin al'umma ya ambaci annabawa ya ce wata rakna alaihi fil akhirin mun bar labari na kwarai a kansu cikin waɗanda suka zo a bayansu da haka wannan yana gwada cewa a matsayinka na mutum musulmi ka bar wani abu waɗanda suka zo a bayanka za su gane cewa lallai an taɓa yin wani kadima ta ƙaumin wa mamatat makarimuhum wa asha ƙaumin uhum fi nasi amwatu wani na cewa su mutane sun mutu da shekaru masu yawa amma tamkar suna da rai saboda abin da suka gina a rayuwarsu yana na ana amfanuwa da shi amma wa asha qaumun wa hum fi nasi amwat wasu kuma da ransu amma tamkar matattu suke a cikin al'umma a san amfaninsu ba da rayuwarsu da mutuwarsu duk ɗaya ne wa musulunci saboda ba abin da suke amfana musulunci da shi da rayuwarsu da mutuwarsu duk ɗaya ne a wajen al'umma saboda ba wanda yake amfanuwa da rayuwarsu da haka sai dai a yi bakin ciki na sun mutu an bar ganinsu bayan da ana ganinsu ba wai saboda ana tuna wani abin da ake amfanuwa da shi ko musulunci ko kuma al'ummar musulmi ba wannan yasa malamai suka ce babu ko shakka aiki da ya fi alkhairi shine wadda amfaninsa yake isa ga wasu sallar ibada ce kasira ba wanda zai amfani da sallan ka sai kai ba wanda zai amfani da azumin ka sai kai in ka karanta alkur'ani kai za ka amfani da karatun alkur'anin ka to amma menene mutane suke amfanuwa daga abin da kake domin ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fi alkhairi a cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane khairun nasi anfa'uhum linnas wanda ya fi alkhairi a wajen Allah cikin mutane shine wanda rayuwarsa ya fi wa mutane amfani ashe za ka iya gane cewa kana da alkhairi a gun Allah ko baka da shi mutane nawa ne suke amfanuwa da kai yau in ka faɗi ka mutu mutane nawa ne za su yi kukan mutuwarka saboda abin da suke amfanuwa da shi a wajenka yau in ka faɗi ka mutu mutane nawa za su damu da mutuwarka khairun nasi anfa'uhum linnas ne sa ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa babu wata hanya da ake jawo ni'imomin Allah ko ake tunkuɗe azabar Allah kamar yin ma Allah da'a wal ihsani ila khalqihi da kuma kyautatawa bayan Allah ba wani abin da dan adam zai yi ya jawo ni'imar Allah wa kansa ya tunkuɗe duk wata ukuba ta Allah a kansa kamar da'a ma Allah da kuma kyautata wa bayan Allah maɗaukakin sarki ɗan uwa musulmi babu ko shakka akwai hanyoyi da yawa wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari daga cikin ayyukan da ɗan adam yake ribatar su ko da bayan ya koma ga Allah subhanahu wata'ala daga ciki akwai adda'awatu ilallahi ta'ala yin kiran mutane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a duk cikin aiki da ɗan adam zai babu aikin da ke da lada irin wannan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah Allah ya ce duk duniya ba wanda ya fi kyawun zance sama da mutumin da ya kira mutane zuwa ga Allah babu wani aikin da yake gaba da wannan wannan yasa wannan shine wazifa ta annabawa da manzannin Allah karantar da mutane da kuma kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu ko shakka wa musulmi yana daga cikin ayyuka na alkhairi wadda ladan su yake isa ga mutum shine qada'u hawa'ijin nasi biya wa mutane bukatunsu a yau abu ne da kowa ya sani ba wanda yake bukata a masa bayani game da hali da yanayi da al'umma suke ciki a wannan kasar doktor yusuful kardawi alaihi rahmatullah yana da littafi mai suna mushkilatul faqar wa kaifa alajaha al-islam matsalolin talauci matsalolin da talauci yake jefa al'umma da hanyoyi da musulunci ya bi domin magance talauci yau halin da mutane suke ciki a yau kuma duk wanda ya dubi mukhattafat irin planning da turayen yamma suke akan al'ummar musulmi kofar da ta fi kowanne saurin shiga shine a talauta al'umma idan talauta mutane hatta tunaninsu ma za a lalata musu tunani tunani hatta basira talauci yana gurbata basirar da mutum yake da shi ya mai masa gurbi da damuwa matsaloli masu yawan gaske in aka talauta al'umma za a mai da masu gaskiyanta makaryata za a mai da masu amana maciya amana za a mai da masu alkawari za su zamto marasa alkawari talauci yana yanke zumunta matsaloli da yawa wadda talauci yake jefa al'umma a kai yau za a ga mutane masu sifa ta kamala za su tsara zance kai za ka fahimci cewa maganan ba aka ba ne amma yanayi yasa suka faɗi wannan magana allah ne kawai ya sani hali da al'umma suke ciki a wannan ƙasa allah ne kawai ya sani allah ne kawai ya san irin halin da al'umma suke ciki a wannan ƙasa masu aiki re masu sana'ar hannu da yawa mutane sana'a su ya lalace wasu gudu suke suna barin iyalansu ma al'umma a san yadda za a yi da su saboda wahalar rayuwa da yawa mutane kana ganin su wallahi rama suke ba ciwo ba ne yunwa ce kawai da wahala da tunani yunwa ce da wahala da tunani kawai kuma akwai wadda za su iya taimakonsu akwai wadda za su iya taimakonsu akwai abdurrahman simit wadda na taba misali da shi yana cikin attajirai a kasar kuwait ya rasu shekarun baya kaɗan allah gafarta masa wannan bawan allah irin hidimar da yi wa addini da al'ummar musulmi allah kawai ya sani hatta waɗanda suke ba da bayani wallahi abinda suka sani suka faɗa amma Allah kawai yasa abubuwan da ya abdurrahman sumi ɗan ƙasar kuwait ne ya ce yana rantsuwa da Allah masu arzikin larabawa kaɗai da su yi misali masu arzikin larabawa kaɗai za su iya fitar da mutum miliyan 250 daga cikin talauci da zakansu kawai wanda ya sani miliyan 250 ya ce wallahi masu arzikin larabawa kadai wanda ya sani za su iya cire waɗannan mutane sai da ya calculation ya ce kowa zai iya samun dala sai da ya ambace shi kowane ɗaya karka ɗauka wai kuɗi ne na miliyan ɗaya miliyan biyu ya ce wanda ya sani wannan bawa Allah da nake muku magana a kansa Abdurrahman Simir na taba misali da shi a nan ya shekara 29 yana yawo tsakanin kasashen afirka mutumin kasar kuwait ne ya musuluntar da mutum miliyan goma sha ɗaya miliyan goma sha ɗaya wadda suka musulunta a wajen shi shi musuluntar da su wannan bawan allah ya gina masallatai manya sama da dubu biyar da ɗari bakwai da kuɗinsa ya gina makarantu na ƙur'ani makarantu na ƙur'ani sun kai guda 840 yana ɗaukan nauyin marayu dubbai waɗanda suke karatun alƙur'ani ya gina wasu makarantu na addini ba na haddan ƙur'ani zalla ba wadda sun kai guda 860 rabin miliyan wadda suke karatu a makarantar ya gina jami'o'i guda hudu fi sabilillahi yana biya mu wasu ɗalibai da suke karatu a wasu jami'o'i ɗalibai wadda sun kai mutum dubu casa'in da biyar suna karatu a wasu jami'o'i daban shi yake biyan kuɗin makarantarsu ya ɗauki nauyin masu karantarwa da da'awa mutum dubu hudu duk wata na biyan su albashi mai yawan gaske a shiga duk wani lungu da kwararo a isar da addinin Allah ya raba magani katom-katom na magani wadda ga lissafin adadin ma ba zan iya kiyaye shi ba ana cewa ya tona rijiya wannan bowl-bowl ya kai dubu tara da ɗari biyar ya raba kwafi na ƙur'ani miliyan hamsin da ɗaya ya raba miliyan ɗari shida na littattafai na addini da yaren duniya iri-iri miliyan ɗari shida ya yi islamic center sama da guda ɗari biyu yana da kafofin yada manufofi na musulunci sun fi guda bakwai gidajen talabijin da gidajen rediyo inda ma bai yi ba da yanzu ya mutu kuma ba za a ba da labarin wannan abin ba ku kalli hidimar da yau musulunci amma da yake duniya duka ba ma musulunci ne dame ta ba waye suka san shi amma mawaka sun shahara a duniya yau su ake labari hatta a gidajen musulmi su ne taurari su ne gwanaye mawaka lalatattu wa shu'ara'u yattabi'uhumul ga'un Allah ce mawaka halakakku suke bin su yau su ne jarumai yau su ne duniya take saurara yau su ne duniya take ji ku kalli yadda al'umma suka zama yaranmu da yawa mata wallahi azim sun zamto mazinata abinda za su ci suke neman a basu a biya bukata da su ina kasuwa mu da lawani ke gaya mu ya ce malam ba na irga 'yan mata da suke zuwa nan na san yaran da suke gyaran mashina da sai da mashina wanda lalatattu ne ba su koyi mana komi suna gaya mana yake gaya mu akwai wadda take kawo masa yara da su zo kawai abin da za su ci suke nema ya ji duk abin da zai da su yunwa da wahala lokaci guda za ga wani ya sayi fili ya share daga gini bar da miliyoyin kuɗi amma ba zai iya sayan abinci ya taimaki bayan Allah da shi la alfiyar naka ba da mauti tandubuni wa fil hayati ma zawwata ne zati biyan mutane ne mutum zai rayu cikin wahala ya mutu cikin wahala tukunna akai jarkan mai gidansa kai buhun shinkafa gidansa akwai wannan gidansa kuma ya mutu ne dalilin bayi da wannan ɗan sai ya mutu tukunna a zo taro a kan iyalansa halin da al'umma suke ciki na kunci da matsi na rayuwa wallahi allah ne kawai ya sai mutane sun yi shiru ne saboda karancin masu taimako za ka je ka faɗi abin da ke cikinka ba wanda zai taimaka maka yau je kasuwan central market malamai ne da limamai suke kai littattafan suke ta sayarwa saboda neman abin da za su ci wallahi azim abin da za su ci ne wallahi ba su da shi ko a satina ko da nasir ya fi da littafi ya kai na miliyan 1.200 littafi zai sayar in bai sayar ba wanda zai bashi ba wanda zai bashi in ma bai sayar din ba wai zai bashi ya ci ya zo ya kasa littafin a nan wa'azin ƙasa da aka zo a kai littafin naira dubu ashirin ka ga ya sa masa kuɗi dubu bakwai ko dubu bakwai da ɗari biyar kawai don neman yadda zai da rayuwarsa don neman yadda zai da rayuwarsa shi fana da abin da ma zai sirke na littafi bare wanda bayi da fari bayi da baki al'umma suna nan suna kwana kasashen akan dukiya asusunsu ya cika da kuɗi abin da ya dame su Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi adhabin alim Allah ce masu tara kuɗi ba sa fito da shi suna ciyar da shi saboda Allah kai musu albishir da azaba mai tsanani a kiyama za a narka wannan dukiya a ta yafa musu a jikinsu ruwan dalma za a mai da shi ruwan dalma za a mai da shi kuma kar ku ɗauka an ku mutu yaran ku za su yi wani abu don ku amfana kar ku ɗauka bashi ma yara yanzu ba su biya ma iyayensu wallahi bashi ma ba sa biya bare mutu a ce ya fudda naira kaza a cikin kudinsa za a gina masallaci ko za a wani aikin alkhairi ba wanda zai yi wannan ba wanda zai yi wannan haka yan uwa musulmi mu dubi al'umman mu da suke da rauni wallahi mu taimake su man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati annabi yace ya biya ma dan uwansa bukata yafi ya itikafin wata biyu a masallacinsa biya wa musulmi bukata biya wa musulmi bukata talauci ya fidda mutane da yawa hayyacinsu ya sa sun zama ba su da gaskiya cikin maganganu da cikin mu'amala za ka ji ana ce musulmi sun lalace zuba mai amana ina za a samu amana cikin talakawan mutane waye za ka ba shi kuɗi ya kwana bai ci ba ya zauna da kuɗinka a hannunsa yana kallon 'ya'yansa an koro su a makaranta sama da sati guda ina za ka samu amanan da ka bashi a hannunsa na za ka samu wannan amana zai je karɓi bashi a wajen kai ce gobe za a samu yana da yaƙini ba gobe ba jibi ma wani sati ma bai san da zai samu kuɗin ba amma neman mafita ake a ce duk musulmai sun lalace saboda ba za ka kwatanta rayuwar da muke a yau da irin rayuwar zamanin sabbin annaba ba a yau komi kuɗi yake yinsa ba wani abun da ake yinsa a yau babu kuɗi ba abun ba abun da ake yinsa a yau babu kuɗi ne abun babu ba abun da ake babu kuɗi sata zai je ka ga wani akan naira dubu biyu an je an tura shi gidan yari wallahi al'azim akan bashi ba su suka nawa yanzu aka tsare mutane yanzu nake magana da wani lauya a gidan a nan gwallaga yake ce mu zai je gidan yari zai interview da wani ƙananan bashi yadda ake saka mutane a gidan yari ka je za ka gani yanzu magidanci ka kulle shi ina makoman iyalansa ina makomansu isa wajen allah muke kai karan shugabanninmu irin waɗannan mutane halin da suka jefa al'umma a ciki wallahi su za su ɗauki alhakinsa su za su ɗauki alhaki ta'addanci dole yawa a cikin al'umma sace-sace dole yawa a cikin al'umma yau ko aikin ƙarfi da wani zai je samu kuɗi bai san da zai je aikin ƙarfi ko tonan rami bai san da zai je ba to me dai ne zai yana da mata yana da 'ya'ya gagyato masa ta tsufa da shi ta dogara yana yawo da diga a kafadarsa dai kewaye a kaf ya je dawo aikin karfi ma bai samu ba sai ga tunanin mutum ya fara ɓaci daga fara tunanin tsuntuwa sai a fara tunanin yadda za a yi sata wallahi mu ji tsoron allah duk mutumin da yana da rufin asiri za ka iya taimakon mutum ɗabi ka taimake su wanda zai taimakon mutum goma ya taimake su wanda zai taimakon mutum ashirin ya taimake su wallahi Allah zai tambaye mu Allah zai tambaye mu annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama za a yi ma kowa tambaya akan mene akan makoci annabi ya ce ba mumini bane wallahi duk wanda zai kwana da koshi makocin sai kwana da yunwa annabi ya ce ba mumini bane to ina mumini suke a yau Allah muke roƙo ya rufa mana asiri ya tsare mu ya tsare mana addini ya tsare mana imani daga ƙarshe uwa musulmi sati biyu ko uku baya na yi magana akan abin da ya shafi gidauniya na azumi wadda muka ce za a fara duk ƙarshen wata yanzu kun ga iya abin da muke da shi ma yanzu wata biyu ne kafin azumi ina ga kamar haka ne shi sa azumin bana Allah kaɗai ya san yadda talaka zai azumci azumin Allah kaɗai ya san yadda talaka zai azumi bana saboda mun ga yadda aka yi azumi shekarar da ya wuce magidanta suke zuwa masallaci suke neman abinci su haɗa wannan da wannan za a kai gida haka za a kai gida wani ya taɓa kira na azumin da ya wuce na ambata ya ce shi dai da matansa wala duk ya ce su ajiye azumi ba sa suhur ba sa buɗe baki har ya kai ma iyalinsa ɗaya ta yadda jiki ta faɗi ya ce duk mu aje azumi ba su yin suhur ba sa buɗe baki hasa suhur ba su buɗe baki hasa suhur ba su buɗe baki yake gaya mu shi dai yanzu ya ce su aje azumi ba za su iya ba bare bana komi dubu kuɗinsa komi ka kalli kuɗinsa kowa na sai da kayan sayi da ya ga dama yau kawai wasu yin ittifaki su uku a ƙara ma abu kuɗi za a ƙara kuma sun sha lafiya ba tsari kowa a ƙasar na yana rayuwa ne yadda yake so kowa shi yake makayansa kuɗi babu tsari haka muke tafiya wannan ƙasa waɗannan matsaloli suna da yawa to mu yi magana kan gidauniya na duk ƙarshen wata wadda kusan duk abin bai wuce a daidin ga yin abinci a masallaci ba duk wannan abin da muke magana a kansa ma bai wuce wannan ɗin yanzu da yawan masallatayya ba sa iya yin abinci a masallaci ba sa iya ba da yawan masallatayya to akwai mutane da yawa da suke zuwa masallaci suna tsammanin za su zo su sha ruwa na to mutum bai samu ruwa masallaci ba akwai wanda zai je sha ruwa na akwai wanda zai je sharuwa kun ga babu don haka duk wanda Allah ya sa yana da dama ko abin da ya shafi shinkafa za ka kawo duk dai ana shiri ne na yadda za a ci yadda masu azumi ko masara ne za a kawo rike ba a cin tuwa azumi ko ana suhud da shi dai amma a masallaci kan ko da yake ko masara mu ce kawo za a karba ina fata an gane to duka waɗannan abubuwa yan uwa domin ɗaukar nauyi da tafsiri yanzu kun ga cikin rahamar Allah wannan da muka yanzu kun ga mun huta da da man fetur ko na yanzu kun ga program da ake azumi fetur ana cin fetur da yawa za a yi tahajjud amma tunda Allah ya taimaka da wannan sola duk wanda akwai jarinsa a ciki zai samu lada mai yawa gwadon sallah da ake duk abin da ake yanzu babu ruwanmu da wutan wutan lantarki to ga wani gara basa wanda za a tinkara wata ramadana muna fatan mu yi tarayya da yan uwa baki daya da hakan Allah ya kai mu sati mai zuwa kai daga yau ai an yi ma albashi saboda ko da haka daga yau wannan asusu insha Allah tana bude muna fatan yan uwa za su taimaka Allah ya taimake mu duka Allah sa mu yi karshe mai kyau سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته